إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammaci a wannan rana mai albarka a wannan masallaci mai albarka na darul aqsa a babban birnin accra ghana a gaban manya-manyan bayan allah maza da mata ɗaliban ilimi don sauraron nasiha da aka saba ana gabatarwa a wannan masallaci mai albarka yau da gobe na uwa sheikh bufana liman wannan masallaci na zo na tarar da shi yana ta sakwa ya hau ya fado ya karye ya miƙe ya tafi duk da shi kare Allah ya saka masa alkhairi rajul ghayur jiddan ala aqidatihi wa ala dinihi umuman jazahullahu khairan Allah ya saka masa alkhairi muna tafi da dan uwanmu Sheikh Dr. Abdulaziz Faran shi ma shi ya ɗauko ne kawo na nan gudun Allah ya albarkace ku kuma ya sa a dace nasihar da zan yi a fufana yaro ne ai damu ƙarar yaro ne ƙarami ai wai da yana nufin ajinmu ɗaya ne da shi ai da kai da kaji na kira sunan ka ɗauka ajinmu ɗaya a jami'a yawwa to kai asali wurin la yawwa ai hakan sai ka fi daɗewa ba ga baka da furfura ba gemu lafiya lau ni ko ni da abdulaziz ga munan sai abin da Allah yi amma dai shi zai riga ni tafiya Allah ya sa da sai ma haka Allah ba mu lafiya da nisan kwana ka san malam ko malami mai wa'azi fa baya son mutuwa shine gaskiyar magana wannan duniyar ga ta dai ana ta fama amma ba a so a mutu ya Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu nasara a ku yi hakuri abinda zan yi magana akan shi abu ne da an saba ana ji amma kullum muna buƙatar mu tunatar da kanmu a dan mu tsira tare mu gudu tare sannan kuma mu samu rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala shine a riko da manhaji na salaf manhajin salaf wato hanya ta magabatanmu na kwarai yadda suka rayu akan alkitabu wa sunna akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum abin da yasa malamai suke cewa ai riko da alkitabu wa sunna ai shine abin da qur'ani yace ai riko da shi kuma musulmi kullum a ba zai bari ya mutu ba face yana mutuwa akan alkitabu sunna duk wannan sabanin da kake ji ana faɗa wani ya zagi sahabbai wani ya ci mutuncinsa wani ya yi kaza ai albu'du an alkitabu was sunna ne an nisanci koyarwar alqur'ani an nisanci sunnan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-insan ya takhabbat takhabbat ashwa mutum zai ta buge-buge ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi lokacin da duk ya nisanci littafin Allah ya nisanci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to abu na farko shine yaya za mu yi mu riko da alkitabu wa sunna din a bahaushe yana cewa turan gini ran zane musulmi mu gaya wa kanmu gaskiya kuma mu yi wa kanmu adalci ana riko da alkitabu wa sunna ne ta hanyar karanta su a matakin farko a karanta su a iya su a san su a fahimce su kuma a hannun malami da ya karanta su ya iya su ya fahimce su ya san kuma fassarar su ku saka 'ya'yanku a makaranta ku sa 'ya'yanku islamiyya idan ba ku sa 'ya'yanku suka yi karatu ba tun yanzu wasu za su zo su kwace muku 'ya'yanku a lokacin da ba ku da ƙarfi ba ku da ikon da za ku iya raba su da shi itace tun yana ɗanye sai ana so za a naɗe shi sai a naɗe shi sai a ɗaure shi yana ɗanye soft amma idan aka bari ya bushe to ko an zo za a naɗe shi saboda ya yi ƙarfi ko dai a gagara ko kuma an zo sai karye to kullum shi sa bature yana da wayo yake cewa catch them young catch them what young duk abin da kake so wani ya yi shi ya dade yana yin sa kuma kada ya sake shi to tun yana karami to ka kama shi in za ku je masallaci ku tafi da yaranku in za ku je sallar juma'a ku tafi da yaranku idan za ku je wajen wa'azi ku tafi da su kamar yadda yau gashi nan kun zo gurin karatu da matanku wannan shine addini wannan shine aqida wannan shine islamiyya to amma matukar muna zuwa masallaci muna zuwa karatu muna Allahu akbar amma kananan yaran mu mun bar su a waje suna kwallo suna guje-guje suna shiga cikin abokanai to wannan abin da Sheikh Fufana yake faɗa ba mamaki akwai wani baramij da aka shirya wa yara ƙanana sai a ɗauki hankalinsu a wannan guri kula fa shi sa duk inda kuke ku buɗe makaranta kamar yadda ake makarantar manya to kuma a yi makaranta ma na yara saboda su tashi a kan abin duk yaron da ya tashi a kan abu to zai gode wa babansa cewa babansa ya taimake shi yanzu kai idan baban ka yana zuwa masallaci da kai a yau zaka tuna cewa wallahi ina yaro babana yana zuwa masallaci da ni idan baban ka ya dora ka akan tarbiyya mai kyau to insha Allah zaka ga kara akan tarbiyya mai kyau shi wannan malamin da ya zauna ya ta wa'azi yanzu da shi da sauran malamai za ku ga in kun duba tarihin su akwai tasirin iyayensu ina wannan magana saboda naga akwai mata a masallacin nan kuna da aiki da yawa a kanku kuma kuna da tasiri sosai ba ta yanda za ku taimaka kwarai da gaske wajen gina al'umma imamul bukhari bai zama imamul bukhari ba sai da taimakon mahaifiyarsa bukhari da kuke ji ana cewa rawahul bukhari akrajahul bukhari dole sai da maman shi ta taimake shi kuma galiban namiji yana mutuwa ne ya bar mace yawanci yasa duk malaman nan za ku ji in ana magana sai dai ku ji an ce maman su ta taimake su ina baban ya mutu yawanci maza sun fi mutuwa da wuri su bar matansu da haka shi yake da kyau idan mutum ya zo zai aure ya auri matan kirki wanda za ta rike masa 'ya'yansa ko da bayan ya mutu sannan kuma ya ɗora matansa akan addini ta yadda ko da bayan ya mutu matansa za ta kula masa da 'ya'yansa da addini imam bukhari tun yana yaro karami mahaifinsa ke daukansa da kanshi da kanta ta dauke shi bai da wayo ta kai shi ta ajiye shi a masallaci wurin da ake karatu tun baya ganewa shine kaga ya zama bukhari din haka imamu ahmad ibn hanbal ku je ku karanta tarihinsa bai zama imamu ahmad ba sai da taimakon mahaifiyarsa sai da mamansa ta taimake shi da aka ku kulla alaka mai kyau da ku da matanku aƙidanku ya zama ɗaya manufanku ɗaya idan ka yi tafiya baka nan matarka ta tura 'ya'yanka makaranta ta tura su masallaci ina maimaita muku wannan ne saboda yawanci yanzu ta inda ake mana illa ta hanyar yaranmu idan ku yanzu ku matasa ne kun yi karatu kun bi malamai kun gane su ce to bari mu bi ta kan yaranku sai su shagaltar da yaranku su hana su zuwa makaranta su hana su karatu to da zarar yaro bai je makaranta ba to kakai tsammanin wai in ya tashi zai zo ya riko da akidanka da haka ana riko da alkitabu wa sunna ne tun rangini ran zane ku kai yara makaranta su koyi karatu su koyi ta da baki su yi ilimi mutanen ghana ina gaya muku wallahi al'azim mutanen ghana kuna cikin alheri kuma wanda bai san ghana ba a waje to shine zai fassara ghana da wani abu daban sai ya shigo cikin ghana zai mamaki yanzu nan muke magana da wani dan uwa yana gaya min cewa a nan garin akwai jami'o'i da wuraren karatu na addinin musulunci da duk afirka ana shigowa gana akwai addinin musulunci wannan abin alfahari ne gare ku akwai jami'a islamiyya wanda wani zai zo daga najeriya daga niger daga kamaru daga mali daga sudan daga daga kai har asian countries mutum ya taho ya zo nan ya yi karatu da wurin zama mai kyau da darasi da ilimi mai kyau da malamai ingantattu a nan ƙasar ghana a nan birnin akara batta magana kumasi gidan ilimi ku gode wa allah so it will be a slap on your face a ce ku kuna garin kuna kasan baki suna zuwa su dauki karatu na ilimin addinin musulunci ku kuma kun bar yaran a jiya aka nuna mini wata mata 'yar ghana ɗalibar ilimi tana koyar da karatu ilimin tauhidi da larabci ba ta hausa makarantar islamiyya na cin da larabci take yi tana sharhi tana jawo ayoyi da hadisai kuma full ganiyar wannan ci gaba ne wannan abun farin ciki ne to wannan alherin da yake tafi din ku saka 'ya'yanku a ciki ku sa su su yi karatu su koya karatu saboda gobe fa su ne za su riƙe gare su za su taimaki da'awan wannan masallacin za a zo ko dai a cikin ku babu duk kowa ya mutu ya tafi lokaci ne wani ya bar kasar wani aiki ya kama shi wani rayuwa wani ya canja state wani ya koma kaza wani ya mutu wani ya tsufa za a zo a waye gari jikokinku da tattaɓa kunnenku su ne za su zo suna limanci suna wa'azi a nan gure ba mamaki da yawan mu muna cikin ƙasa muna kabari to yaya za mu zo ba za mu yi planning ba musulmi ya kamata ya planning daga wannan da'awa ta alkitabu wa sunna tsarin da muke yi muke tafiya muna wasa muna sakaci wallahi in mun yi wasa ba mu yi da gaske ba za mu waye gari 'ya'yanmu za su zo suna cizo ya tsasu ce babana bai kyauta mini ba bai dora ni akan hanya ba alhamdulillah yaran yanzu hidima ake musu kawai ka ba su ci ka ba su sha ka ba su ilimi ka ba su karatu ba sa wanki ba sa guga ba noma ba gona ba zuwa kasuwa ba komai karatun ne kawai za ka ba su da ka kui kacin dem young ku kama yaran ku tun suna ƙanana ku rike wannan maganar tana da muhimmanci shi yasa na fara da ita da mazanku da matanku ku tura su su yi karatu kuma ku yi identifying malamanku na sunna wanda suke kan aƙida islamiyya wanda za su ɗora 'ya'yanku akan tauhidi da aƙida ta gaskiya babu cin amana babu yaudara ba bid'a wannan is very important ku duba annabi yaqub lokacin da tsufa ya kama shi Qur'ani yace iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik tsufa ya zo yayi annabin Allah ne annabi yaqub alayhi salam ya ga ya tsufa zai kwanta ya tara 'ya'yansa gaba daya karka manta 'ya'yan nan nasa akwai annabawa manzanni mata buluna min ba'di ashe catching them young is very important hatta annabawa they already catch their children young sun yi kacin yaran su suna ƙanana ya ce kai ku zo waiwa za ku bauta wa bayana ne ya sani fa abin da ya dora su a kai shine akan aƙida da tauhidi amma yana so ya tabbatar ya ji shin ba sa shekin aƙida ba ta rawa me za ku bauta bayana suka ce a za mu bauta baban wannan ubangijinka kuma ubangijin iyayenmu iyayenka ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun Allah ɗaya za mu bauta shi ne aƙida ɗin wanda alkitabu wa sunna ya ta kira a kai ku kula da kyau za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu karantar da yara aƙida da tauhidi ya gulamu inni wa'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ya gulam yace me ya gulam yaro a'a ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka tun yana karami Allah tabaraka wa ta'ala cikin taimakonsa yana taimakon wannan addini ne da yara da matasa shabab masu tasowa yanzu duk masallacin nan majoratin duk matasa ne ko har waɗanda suka girma a cikin kuɗin ba su fita daga layin matasa ba kaɗan ne wanda ba matasa ba kaga wannan yana nuna me saboda abun a daɗe ana yi ina iyayenmu ina tsofaffi da duk sun mutu suna kabari wanda bai mutu ba ma ciwuka da larurorin rayuwa ya fara haɗa kaya zai tafi ku ne za ku yi wa addinin aiki ku riga division of labor haka zamani ya zo raba aiki wancan zai zama soja wannan zan tura shi dan sanda wannan zai zama dan kasuwa wannan zai zama dan siyasa ya shiga siyasa aiki ya gwamnati ya mulki dole sai mun rabu fa kar mu haɗu gaba ɗaya a masallaci fa kwarai kuwa eh bayan mun samu aƙida aƙida ta samu to mu rabu kuma saboda gyaran al'umma akwai wanda ba sa zuwa masallacin ai wa zai gyara su ku zama kuna da wakilci wancan a can wancan a can wancan a can sai ga garin yana gyaruwa gaba daya matan ku su zo makaranta su ma ku rarraba musu aiki akwai lokacin da za ku haɗu gaba daya wancan likita ne wannan soja ne wannan police ne ha wannan dan kasuwa ne mai shago wannan international businessman ne wannan electrician ne wannan engineer ne wannan farmer ne wannan wane ne wallahi duniyar yau haka take ina gaya muku mu da'awarmu ita ce da'awar da ka koya mutum addini ka bashi aƙida kuma ka gaya masa yadda zai rayu a duniyar ya ji daɗin duniyar don lahiran ai ana neman ta ne a duniya idan duniyar mutum ta lalace ba ta yi kyau ba to lahirar za ta zama akwai mushkila saboda bai ma san Allah ba ballanta na ya je bauta masa ya samu aljanna ku rike wannan gabar tana da muhimmanci su zan dawo kan gabata ku kai yaran ku makaranta ku gina makarantun islamiyu bayan makarantun boko masu kuɗi su ba da kuɗi a sai gidaje ana rushe ana gina makarantu marakis marakis islamiyya duk duniya inda ka sani in ana so a ci gaba sai an yi markaz islami kuma a cikin mutane markaz markaz markaz saboda kullum ɗan adam sai da wa'azi wasu su yi karatu da safe su tafi wasu su yi da yamma su tafi wasu su yi da daddare wasu su yi da asuba haka za a yi ta utilizing wuri to shi yasa na ce ku tura wasu je kasuwa su samu kuɗi na faɗa kana dariya in ba su samu kuɗi ba wa zai baka kuɗin za ka gina masallaci in dun mun zo mun tare a ina za a samu kuɗin za a gina masallaci dole sai an samu irin su abubakar sai an samu su usman sai an samu irin su aliyu duk wannan ba wanda bai je kasuwa ya nema ba har umar rayuwa tana tafiya ne akan rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma babu cin karo mai noma ya je noma akwai aqida a zuciya alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma abubakar lokacin da aka nada shi halifanci khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-awwal ana gama masa mubaya ya race jakansa sai tafi kasuwa aka ce a'a ya khalifatu rasulillah ila aina tazhab ya kai halifa annabi ya kai shugaban duniya gaba daya ina zaka je yace zan tafi kasuwa abubakar kasuwa yace a yace wa zai ciyar min da iyalina wa zai ciyar min da yayana dan kun bani limanci ko kun bani shugabanci ba zan je nema ba zan je raba aiki lokaci aiki suka ce a ya kamata ka zauna saboda baƙi za su zo daga garuruka kai ne halifa annabi kujera annabi kar a zo neman ka a ce ka tafi kasuwa ba a same ka ba samu problem ya ce a dole nema abin da zai rike iyalina to shi ne aka ce za a sa masa albashi a rinka biyansa duk wata abin da zai kula da iyalinsa daga baitul mal shi kuma ya zauna a kujera yana sauraron mutane aiki ya same ka sauran sahabbai fa sun tafi gona masu kiwo sun tafi kiwo duk sabon annabi haka suke da masu kiwo da masu zuwa gona da masu zuwa noma da masu sana'a duka abubakar kun san me sana'arsa yadi yake sayarwa wannan tsumma wannan yadudduka kaya yake sayarwa abubakar siddiq su yake zuwa ya kasa ya sayar ya zauna aka sa masa albashi idan wata ya zo ya dauki iya abin da yake da bukata sauran kuma ya mayar ya aji yana tarawa sai daga ƙarshe ya zo ya hada duk kudaden da ya bari bai ci ba ya mayar asusun gwamnati Allahu akbar ba irin ka ba kai handamau wawurau ka ci naka ka ci na wani ka ci na makoci ka ci na gefe ka ci hannun jikoki da tattaba kunnama yanzu wani ya hau kujerar gwamnati saboda bala'in sata sai ya ci kudin 'ya'yan da za su nan da shekara 300 masu zuwa ba saboda barawo ne shi to ba irin ka ba ka ci iya abin da yake halal ɗinka umar hadisi ya zo cikin sahih bukhari yace kunna na tanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wajaru limin al-ansar muna canji ni da wani makoci na cikin mutanen madina yau in tafi kasuwa umar fa in je in kasa kaya in sayar abokin kasuwa na in ce ya zo majalisi kamar yadda kuka zo nan kuka zauna ya zo majalisin annabi yana jin karatu yana haddacewa in na dawo da daddare in je ya koya mini abin da ya koyo daga wajen annabi shi kuma ya tafi kasuwa gobe ni kuma in zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka muke shi yasa wata rana da abu musa ash'ari ya je gidan umar yana sallama da shi ya kwankwasa ya assalamu alaikum ya sallama sau uku bai fito ba ya juya ya tafi sai umar ya fito sai ya gaba kuwa sai ce ba anan na ji muryan abu musa ashari ba ka ce e ishe yaya ya tafi ka ce e ya jira baka fito ba sai ce a ji a kira shi ka san umar akwai yaji aka kira shi yaya kayi min sallama ba ka tsaya ba ka tafi ya ce eh na ji annabi ne yana cewa duk wanda ya zo gidanku ya nemi izini sau uku ba a fito ba to ya tafi kuskure ne ka je gidan wata- wani kana bugawa kwan daya kwan biyu kwan uku kwan har sai ka buga sau talatin da bakwai ka ji tsoron Allah haka ringtone na waya kiran waya haka malamai suka yi ijtihadi duk wanda ka kira shi a waya ɗi ɗi ɗi ɗaya ɗi ɗi ɗi biyu three missed calls to ka ajiye tunda ai ba zaman ka yake yi ba ko watakila yana bacci watakila ya tafi wani abu ya saka wayan watakila akwai yaro yana bacci a wurin ka dame shi zaka tashe shi daga bacci watakila yana uzuri watakila ya gani baya so ya dauka dole sai ya dauka ko dole ne in ka kira ni yanzu sai na dauka dole akwai aya akwai hadisi Ah, sai na ga dama yi ai shi baturen kansa ya san sai an ga dama shi yasa sai yasa akwai inda za ka yi pressing ka dauka in ka ga dama kuma ka ki ka dauka haka abun yake yi ko akwai laifi ne babu wayanka ne yayi kai da kudin data da kudin kati wani kuma da takura maka to in ka yi sau uku kar ya zama izaj kar ya zama takurawa sai ka aji haka sallama shi ma sai umar ya ce a a a a a, a ya ce wa ya gaya maka haka ake yi abu musal ashari ya ce annabi ne ya faɗa sai ce to sai ka je ka kawo min shaida in baka ba sai na buga maka sanda abu sarashari ya tafi wajen sahabbai yana cikin tashi hankali yana tsorace ya ce don Allah a cikin kuwa ya ji hadisin nan da annabi ya faɗa lokaci kaza kaza kaza kaza kaza sai sahabbai suka fashe da dariya suka ce wai me ya faru sai ce wai Umar ne ya ce wai bai san hadisin nan ba suka ce ina Abu Sa'id al-Khudri ya ce gashi nan aka ce kai ne yaro a cikin mu a lokacin yaro ne Abu Sa'id al-Khudri je ka ka rasa je ka ka raka abu musal ash'ari ka raka shi wurin umar ka je ka ce annabi ya faɗa kun ji gaba daya suka je suka ba shi shaida cewa annabi ya faɗa umar ya ce kash ba wani abu ya hana in san wannan hadisin ba sai hada-hadar kasuwanci da zuwa neman kuɗi kasuwa na sani watakila lokacin da annabi ya faɗa hadisin nan ina kasuwa to yanzu idan sayyidina umar duba karfin imaninsa yana fita ya je ya nemo musulmi ya kamata su zauna su zama maroƙa masu tumasanci masu bara a'a tashi fita je ka nemo sannan ma namiji ai namiji kai tun da Allah ya sa ka zama namiji kai ka ai ba zama ai ai Allah ma dama ya yi ka ba mai zama bane mace ce dai za ta zo ta ci ta koshi kawai tana gida a bata da safe da rana da daddare gobe za ka fita kuma ta zage ka Allah shirya kun fahimci wannan usman ma dan kasuwa ne shi odan kaya yake daga kasar waje shi kuma kwantina kwantina yake kawo kaya wannan duka in za mu ɗauki tarihinsu duk za ku ga haka suna nan da yawa su abdurrahman ibn auf su waye duka Ali bin Abi Talib kasuwa yake zuwa ya je ya dako ya dauki kaya ya dora a gadon baya don ya samu abin da zai rike kansa Aliyu Ali bin Abi Talib dan a nuna maka izzatul Islam musulunci yana da izza ba addini ne na ci ma zaune da tumasanci ba to mu dawo yan uwana shi qur'ani da kuke gani yana zama ne a cikin zukatan mutane musamman idan aka dasa wa mutum shi tun yana yaro alhamdulillahi yaranmu suna da fahimta suna ganewa ku kai su makaranta ku takura su haddace ƙur'ani kar ku tausaya musu a wannan babin saboda zai musu amfani kafin su yi ƙarfi su fi ƙarfinku yanzu yaro in ya girma ya fara yin kauri ba yanda za ka yi da shi ba musamman ya ga tsawon ku ya zama ɗaya gani zai to da mai kafi shi ne ma in bai samu tarbiyya ba to tun yana karami ka murkushe shi ya karatu kawai ku rike wannan a koyar da su qur'ani a koyar da su sunna duk makarantun ahlus sunna za ga ana koyar da qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi wannan ya zama larura dole dole Allah tabaraka wa ta'ala zai maka hisabi ne ran tashi alkiyama akan rikonka da alqur'ani da rikonka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi da yawa cikin alkur'ani sun yi mana nuni akan wajibcin haka din ku yi Allah ku bi Allah ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ku duba fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سيتي ومن يطيع الله والرسول الكتاب والسنة كنا وندي بي الله يبي منزل الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ينترد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا إشيك دوكك الله يتمكي كيرقو دا الكتاب والسنة كان ترد النباوة الله أكيامه yanzu wanda yake tare da annabawa sai ka tambaye yana ina kana tare da siddiƙai saboda ka zama ɗan alkitabu wa sunna kana tare da shahidai su ne suke bayan siddiƙai kana tare da salihan bayi ai wannan wa'azin da shek ne yake ta yi a daina zagin sahabbai a daina zagin matan annabi ai da ya kamata a damo masa fura da nono mai sanyi da suga a bashi sha wallahi ya taimake su sosai wallahi ranar da duk ya mutu wallahi sai kun yi masa addu'a wallahi waɗanda suke kin sama sai sun masa addu'a alheri ne saboda bayan da za ka shiga aljanna kana zagin sabai dan wuta ne kai ma dan wuta ne saboda Allah ya yarda da su kai kuma ka ce baka yarda da su ba radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu khalidina fiha abadan sun yarda da Allah Allah ya yarda da su kaga qur'ani kenan ai shi yasa nace kai riko da alqur'ani da sun yi riko da alqur'ani da sun karanta alqur'ani da an fassara musu alqur'ani daidai da basu suka fada da matan annabi ko ƴaƴan annabi ko kuma sabon annabi ba matan annabi masu tsarki qur'ani ya tsarkake su ya girmama su kuma ko ba a ce komai ba a matan annabi ai kasancewansu matan annabi ma ya isa su daraja umar ya kanu tumin kunna lillahi wa rasuli wa ta'amal salihan nutiha ajaraha marrate ne wa atadna laha rizqan karima ba ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala taqdana bil qawli wa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله كان جدا أنزو وأطئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وكل ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كجاء الكتاب والسنة إنفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما تأنبي كتنا أبن أكي كرنتا أجدا جنكو na ayoyin Allah wal hikima da sunnan manzan Allah alkitabu wa sunna yanzu duk wannan abin da Allah ya ce su yi ba su yi ba ai sun yi ai duka sun yi ne shi yasa Qur'ani yazo yana bada labari a kansu matar da ta rayu da annabi ku duba fa intimacy tsakanin mace da miji fa sirri ne ba karamin sirri ba tsakanin mace da miji sai ka zo ka zagi matar annabi kuma ka ce kai kai mutumin kirki ne babu tsinanne irin ka wallahi mara albarka wanda bai ci sa'a zuwa duniya ba mata annabi abokanan annabi sahabban annabi wanda suka bada jininsu wanda da tambayoyinsu aka saukar da alkur'ani yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil anfal yas'alunaka yas'al suka ci tambayan annabi Allah yana bada amsa su suka yi abin da Allah ya saukar da Qur'ani laifin ma suka yi laifin Allah ya gyara musu dan kai ka dauka ka gani su kuma su samu lada kuma kafin su mutu Allah ya ce ya yafe musu duka wannan da a cikin alkur'ani shi yasa dole sai kun sa ƴaƴanku sun koyi qur'ani sun san sunna sannan samu aqida ahlus sunna da haka ku koyar da su karatu ku dora su akan Allah ya ce annabi ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin idan kuka bi manzon Allah san san za ku samu shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kansa shine ya isar muku da sako mabayyani kuma annabi ya isar da sako ba abin da ya bari wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim an hana sabawa Allah da manzan Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu sabawa Allah da manzan Allah laifi ne bin Allah da manzan Allah shine addini shine ibada to aqida ahlus sunna gaba ɗaya ta ginu ne akan me alkitabu was sunna me ake nufi da wannan shine duk wani addini da ka sani duk wani umarni na musulunci da ka sani dole ne ya fito tsakanin Allah ya ce annabi ya ce jama'a mu a aqida mu ba mafarki fa babu a to ai ai ba garanti mafarki ba tabbas ai mutum ya mafarki yana tusa ya zo kawo labari kuma mai tabauta Allah da shi bai zai yi ba yi babu ba tatsuniya mu namu addinin daga sama ne Allah ne yake aikowa ya koya wa annabi alaihi salatu wassalam annabi ya koya wa sahabbai da haka babban gata ne a ce ku yi riko da alkitabu da sunna duk wanda ya kawo magana sai an auna ta Allah ya ce ko annabi ya ce ya yi daidai a ɗauka idan bai yi daidai ba sai a bar masa kayansa with due respect ba faɗa ba zagi a ajiye kayanka a bamu na Allah da na annabi duk wanda ya ce mu yi wani abu na addini ba mu authority from alkitab ba mu authority from as-sunna babu authority babu hujja a cikin alkur'ani babu hujja a cikin hadisi je ka riƙe kayanka sannan wannan addinin na Allah ne fa Allah kuma sai ya turo wanda zai sharhin shari'a wanda zai sharhi na shari'a shine annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da haka nan kofofin kawai suke Allah ya faɗa annabi ya faɗa manzo Allah ya yi wa mutane sharhi ya yi wa mutane bayani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai tafi makaranta kuma a ƙarshen rayuwarsa a hajjinsa na bankwana sai da ya ɗaga hannu ya ce Allahumma hal ballagt na isar da saƙo Allahumma fashad ya Allah ka shaida Allah ka shaida e ka isar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addininku na cika muku ni'ima ta kuma na yadda muku addinin musulunci shine addini ku rike wannan annabi ya isar ya tafi Allah ya dauke shi ya bar wa sahabbai suka yi ta karantarwa tabi'ai suka yi ta karantarwa tabi'ai tabi'ina suka yi ta karantarwa yau shine musulunci na yau gashi a kasar Ghana gashi a garin Accra to da ba dan ana zuwa makaranta ana kiyayewa ana riƙewa ba da mu za mu samu rashin tura yara makaranta rashin kai yara mu makaranta muna yi wa addinin mu illa ne za a wayi gari a zo a rasa wa za su koyar da addini bayan kun tafi kuma ku ce kun bar baya da da ƙura jahilci yayi yawa hatta idza lam idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أبر شو أغبني جاهلي suna jagorantar mutane akan addini jahilai ba su karanta ba ba su sani ba sun ki su yi karatu sun shiga neman duniya sun manta da Allah a tambaye su kuma suna jin kunyar su ce ba su sani ba su ba da fatawa bi ghairi ilmin babu ilimi fadallu su bata wa adallu su batar da wani wannan shine abin da zai faru a ƙarshen tashi alƙiyama idan muka yi sakaci ba mu karanta addini ba kuma ba mu sa wasu ka karanta ba da rigo da alkitabu wa sunna ne ake ake ake hirasatul aqida ake tsare aqida ake bata kariya daga dukkan farmaki shi dan bid'a da kai gani dan bid'a abinda baya so ya ga ana karantar da alkitabu wa sunna ba sa so sun fi so ku zauna cikin jahilci a ta bada kisoshi na ƙarya kada kada da waƙe-waƙe da yawace yawace shirme to abin da suke so a rayu kenan saboda an kashe lokacin samari da tunaninsu an hana su ilimi in dai za ku karanta alkitabu wa sunna to ba za ku bata ba wallahi sai dai son zuciya da aka ku yi da gaske sannan matanku ‘ya'yanku ‘yan mata su ma ku ba su ilimi saboda da yawa yawan tarbiyyar ‘ya'ya yana tasowa ne daga hannun mata kusancin ɗa da uwarsa ya fi kusancin ɗa da ubansa yaro fa ana tun da aka ɗauki cikinsa yana wajen uwarsa har a haife shi yana uwarsa tana riƙe da shi ita fa za ta koya masa magana in ya fara magana sai ta rinka ce mai la ilaha illallah yana faɗa kai lokacin kana kasuwa kwarai in zai tashi daga bacci uwarsa take koya mai addu'a tashi daga bacci in zai kwanta bacci mahaifiyarsa take koya mai addu'an kwanciya bacci in zai shiga banɗaki mahaifiyarsa take koya masa in zai ci abinci mahaifiyarsa take koya mai bismillah kai lokacin kana ofis in ka tafi tun da safe baka dawa sai dare daidai ne mutum ya bar matarsa ba ta zuwa makaranta kuma daidai ne mutum ya je a wuri mace jahila wanda bata san addini ba ai bai ba ya kamata ka auri mai ilimi wanda iyayenta suka mata tarbiyya ta yi karatu ta samu karatu tana da na zamani tana da na addini tana da wayewa mai fahimta mai ganewa in ka mata magana za ta fahimta amma mu zauna mu ɗauri mata jahilai kuma ba mu kai su makaranta ba mu zo mu ta haifan 'ya'ya yanda uwar take haka yaran za su tashi sai ka yi da gaske wallahi ko kana sa a je makaranta ta hana saboda ita ma jahila ne ba ta san muhimmancin karatu ba yaya za ta yi ta bar ɗanta ya je to shine illar matsalar ka auri mace mara addini da haka da'awar tamu tana tafiya ne akan tsari abu na kusa da ƙarshe lokaci yayi da musulmi ya kamata su san fa'ida suka sa gaba kuma su riko da aƙidarsu wannan aƙida ita ce aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا na bar muku idan abinda in kuka yi riko da su in dai kun yi riko da su lan tadhillu ba za ku taba bata ba abadan har abada yace kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnata aqidan nan ta islamiyya aqida ta ahlus sunna wal والجماعة مستمدة من الكتاب والسنة أن شروط ندق لتافن الله دق السنة منظوم الله صلى الله عليه وآله وسلم itace aqidar da ta yadda abautawa Allah shi shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai Allah ake wa bauta bai da abokin tarayya ba a hada shi da komai babu shirka jama'a babu shirka ba kayan shirka ba bokanci ba tsafi ba bautar gunki ba bautar dutse ba bautar itace ba bautar rana ba bautar wuta ba bautar iska ba bautar aljani ba bautar mutum ba bautar kowa Allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai ake bauta ba wani wanda ya cancanta wai a duniya kowa shi ko annabi ba cikin annabawa ka zo kai haka saboda shi Allahu akbar ka rike hannu ka karanta fatiha saboda shi ka yi ruku'i saboda shi sami Allahu liman hamidahu kaji an faɗi sunan wani annabi a cikin sallah in ba addu'a da aka zo salatin annabi ba kenan aikin Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu da sallah na yanka rayuwa da mutuwa na Allah ne shi shi kadai bai da abokin tarayya ba a hada Allah da kowa ba a hada shi da komai kuma da wannan aka umarce ni ya ilahil alamin yaya za mu yi mu dora mutane akan wannan akida ta tauhidi dole sai sun karanta qur'ani sun karanta sunna yara su haddace alqur'ani yara su haddace hadisan annabi a koya musu larabci su iya dan shine lugatu shari'a din su fahimci larabci da shi za su gane addinin ku kai su makaranta yace da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon masu mai wuya da aka aqida ahlus sunna ta ginu ne akan tauhid ifradullah tabaraka ta'ala bil ibada kada ta Allah da ibada kuma ba waya baki ba ba a a aikace kowaye shi ko babanka ba za ka bauta masa ba ko malaminka ba za ka bauta masa ba komin girman malami a ƙida ahlus sunna ba a bauta masa biyayya ake masa addu'a ake masa amma ba za a bauta masa ba to bambancin ahlus sunna da yan bid'a ake wani za ga yana bautar kabari malaminsa ya mutu ya je kabarinsa yana roƙon kabari me bambancin ka da wanda ya bauta gunki lata da uzza da manata da salisatul ukhra su ma sa shi a gaba suke suka roƙa wanda magunkin watakila ana ganin sa a zahiri wannan na kabari kan ya diddige ma ya zama tsutsa babu labarinsa kana roƙon kabari har yanzu akwai waɗanda suna tsalla kuma suna jin su musulmai ne amma suna shirka su je su bauta wa kabari suna kiran wani saboda matsayinsa in akwai wani kabari a duniya da ya kamata a bauta masa ai kabarin annabi Muhammadu ne law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawwama ga wani wanda aka halitta a duniyan nan da manzon Allah yana nan yana raye hayyan wa baqiya to amma ba a bauta kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam to tunda ko ba bauta kabarin annabi ba za a bauta kabarin wani duk inda kaga ana bautar kabari to wannan aƙida ce ta bata komin girman mutum shi yasa Allah ya saka hukumar Saudiya da alkhairi za ku ga 427 ko wannan 247 ake cewa 24 hours a iya rayuwa kullum za ku ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ba su gadi akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai malamai saboda kar a bari a bauta a kabarin don annabi ya ce la tattakhidu kabari ida a wata riwayar la tattakhidu kabari wasanan yobad kar ku riki kabari na ya zama id id shine wurin da ake biki ake taro lokaci bayan lokaci shi yasa aka ce da idi karama idi idi babba idi sallar juma'a ma aka ce mata idi saboda tana maimaituwa ne a sace sau daya to kada ku ringa biki da taro a kabari na lokaci bayan lokaci kar ku yi kar ku riki kabari na ya zama wani gunki abin bauta duk wanda ya je gindin kabarin manzo Allah ya daga hannu yana roƙon arziki ko yana roƙon lafiya ko yana roƙon haihuwa ko yana kaza yayi yayi ya aikata sako ba ibada yayi ba a wannan gurin sabon Allah yayi saboda annabi ne yace kar ai idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wannan tun da wuri annabi ya faɗa in za ka tambaya ka tambayi Allah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to yaya wani zai je gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba shi haihuwa ya rasulullahi a bani jari ya rasulullahi matata ba haihuwa a kawo haihuwa a'a Allah za ka kira ka ce ya Allah dan kaunar da nake wa annabi ka bani haihuwa ya Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah ka bani jari ya Allah dan kaga Allah ka roƙa sai kai tawassuli da kaunan da kake da son da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallama da biyayyen da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka amma ba a roƙon kabari ko da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ballanta na kabarin wani ba a bauta wani ba Allah ba wal ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ba wanda ya fi kowa mata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba duk wanda ka kira shi a duniya ba Allah ba kowaye ne ka yi bata wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a dan cewa min mayya domin dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda zaka kira har kiyama ta tashi ba zai iya amsa maka ba kana ma addu'ar bai san kana yi ba kana kiran bai san kana yi ba yanzu kabari da kaje kana roƙonsa shi fa ya san ta kansa yanzu fi sabilillah wani ya mutu a cikin unguwa wani a wani gari ne wai ana cewa irin masu wahdatul wujud din nan ya yi ta yi wa mutanensa cewa shi fa Allah ne wata ran Allah ya jarrabe shi da ciwon kafa a'a Allah yana ciwon kafa kenan yi ta ciwon kafa ya ki warkewa a'a shi kuma Allah ne amma yana kiran likitoci suna mai allura ya ki warkewa wannan na san gwar na san gurin da aka yi wannan abin malam ka duba mutane da garancin tunani da rashin ganewa tun da ya zauna a kujera ya ce muku shi Allah ne a wannan zamanin wani ya zo ya daga baki ya ce masa ya ce ma shi Allah ne kuma ka bi shi ina jin ba kai ka fi shi hauka ma ba ma aukaci lamba ɗaya wanda ya kamata a sa masa mari da turu irin ka mutumin da ya zo ya gama jinyarsa ya faɗi ya mutu a'a Allah ya mutu kenan aka kai shi kabari ai daga nan ya kamata da awar ta mutu to ina so in gaya muku jahilci wannan al'umman fa akwai wanda sun yadda wani Allah ne kamar yadda fir'auna yake gaya wa mutanen sa ana rabbukumul a'la a samu mutum ya daura rawani ya rike tarbiya ce shi Allah ne wannan aqida ta fata in kaga yan bid'a suna fada da ahlus sunna fa wai dan irin wannan wa'azi ne da ake an ce kar a bauta kowa a zo a bauta Allah kuma duk da kaga suna ta magana ana ta suna ta faɗa da sunna shine ai an kore kar a bauta kowa to shehunan su ma ba za a bauta musu tunda an ce kar a bauta annabi to sai su fake sai an zagi annabi tunda an ce kada bauta annabi ba wai annabin ba suke nufi ba tunda aka ce kar a bauta annabi to a zo a ce a bauta shehun su shine yadda abin yake kuma duk abin da yake jawo wannan shine barin mutane a cikin jahilci da rashin zuwa makaranta in dai suna daga cikin illar da 'yan bid'a suke wa mutane malam ana su karatun kwarai wallahi al'azim suna cutar mabiyansu shi yasa da yawa wani lokacin sai ka yi uzuri wa mabiyan su son Allah kauna Allah son annabi yasa suke bin su sun ɗauka hakan ci ne daidai ba mugun mutum irin malamin bid'a mugu yana sane ya ci kiran mutane akan bata malam ya dulmuyar da su ya tabar da su suna cutar da mutane ku bar mutane su tsarara ku kyale su su bi daidai su riko da Allah ya ce da abinda annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama da haka duk wanda ya rikira wani ba Allah ba ya fi kowa mata idan an dashi mutane a kiyama wallahi duk wanda kuka bautawa ba Allah ba sai ya zama abokin gaba da gare ka in ka bautawa wannan wutan sai ta yi fada da kai a kiyama ranar kiyama in ka bauta wa itace sai ya fada da kai duk abin da ka bauta wallahi sai ya bata da kai shi sa annabi ibrahim ya ta yi babansa nasiha yana yi masa magana ya ce karka rike wani ba allah ba wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yanzu zaka rike waɗannan gumaka a matsayin allah ya kai babana ina ganin kana kan bata wallahi bata mabayyaniya wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wa liyakuna min al muqinin in ka koma can cikin maryam yayi ta fada ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya baba na karka bauta wa shaytan me yasa yace kare bauta shaytan saboda yana bautan wani ba Allah ba يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya babana ni fa wani ilimi ya zo mini irin ilimin da bai zo min maka ba ka bi ni zai shiryar da kai hanya wacce take ta daidai haka ita cewa ya abati ya abati har ƙarshe baban ya yi fice ya ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kai yanzu kyama kake yi da ni da abin da nake bautawa din allolin nawa ba yanzu baka so ka ji fa cewa ake ya bar gumakan ya zo ya bautawa Allah cewa yake waɗansa wai yanzu kai ni da allolin nawa kana kyamar mu ne in baka daina wannan wa'azi da da'awa naka ba sai na jefe ka to wannan shine ɗabi'ar duk mushriki ko dan bid'a in dai ya ji malami na sunna malamin tauhidi yana yi to komai zai iya masa zai ce zan kashe ka zai ce zan kore ka zai ce zan halaka ka sunnar su ne ta kafirai dama an gaya wa annabawa wannan ya yi masa da'awa mai uslubi ya ce ayya babana amince tabbata gare ka kana kan laifi duk da ya ce zai jefe sai ce zan neman maka gafara zan nemi Allah ya fi maka don ka tabbas ba akan daidai kake ba wannan annabawa haka sa suka suka sha gwagwarmaya to duk inda da'awa take ta aqida ahlus sunna wal jama'a to suna koran shirka da bid'a bid'a ne na son rufi akan ta amma ga mutumin na ya turo mun saura minti biyar sai wani karo sai mu shiga kuma magana akan bid'a da illolin bid'a da illar da bid'a take wa da'awa ta sunna Allah ka dora mu akan daidai ka ba mu ikon aiki da shi ka raba mu da bata da kuskure ka ba mu ikon gujewa abinda muka faɗa daidai din Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya yafe mana ya rangwanta mana wannan dan matashin malamin shi kuma ku yi mai addu'a Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa courage na ce matashi yana dariya mana wato zai daɗe kenan ni ma wannan gemun da ka gani ba na tsufa mana stress ne kawai da gajiya yara ne mu matasa sosai yanzu muke ganawa da yawa a cikin kunan sai na binne ku tukunna kafin na tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alheri طيب
ikon Allah a kaga yadda karatu ke tafiya ko sai sun gane sun gane karatu an gama kaga yadda karatun sunna ke tafiya da yau wani ba amerika dai zo ya zama nan wanda haififin amerika ba Ghana aka haife shi ba baturin Amerika za a haife shi Amerika ko Ingila ko Brazil zai zo ya zama nan zai karatun sunna to haka da ka ji ayoyin da karatutukan nan haka da ka ji suna fitowa mun gane magana karatu ya shiga to mutum biyar kawai da su yi tambayoyi a tashi farkon mai tambaya ya tun bani tambayar shi tun cikin gida wallahi tun cikin gida ya bani tambayar shi tun malam bai zuda ba ya tun bani tambayar shi amma kamar naman ce don tambayan guda uku ne ko biyu ne wanne wanga ko ah wanga ne amma kamar naman ce taka shi dai ya tuna mini amma gabani ya aiko a tuna mini ko da ke cikin tambayan shi na yi zance cikin game da ya ce ya kalle ya gan kaman malumman da ke intisab zuwa ga sauran akidun nan banda sunna so tari in suka zo wurin karatu ko kan mimbari ko kutuba ko tafsiri ko karatu ko lectures ba su sun suna karanta inna asdaqal hadithu kalamullah wa khairul hadi hadi mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a ba su sun suna fadi wurin nan isa bai gane ba me yasa wannan shine tambayar shi na farko amma amma masu wayo cikin su suna fadi ba taka farkon tambayar na shi dai fito Na'am, tambayan guda biyar kawai. Na'am, Malam Usman.
insha Allah na muna godiya mu ma muna godiya da wannan gaisuwa Allah saka da alheri
wasu yara ne baban su ya rasu lokaci ya ci ba wasu yara baban su ya mutu ba cikin lokacin yara suna yara wanda fafi ya sai na to daga baya bayan da suka girma suka gaya musu kaman ba rasun baban su cikin watan azumi baban su ya rasu a watan azumi watan ya samu kamar 15 days na to daga bayan da suka ji wasu suka wai sun yi su yi su biya bashin baban na farko
wasu baban su ya mutu ya bar bashi a kansa kuma bashin ya dade ya kai wajen 25 years da mutuwan baban to sai suka ji wazuka kuma sun tabbatar ana bin mahaifinsu bashi na azumi ko kenan.
kwarai kuwa wanzu Allah ce fadainullahi a haƙuwan yi bashin Allah shi ya fi cancanta a biya matukar sun san ya mutu bai yi wannan azumin ba to za su biya mai malamai sun yi saɓani dangane da rama azumi da biyan bashin azumi annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyahu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to majibincin al'amarinsa waliyar sai mai azumi to suka ce wani azumi ne wasu suka ce azumin bakance ne kawai azumin da ya alkawari kamar ya ce idan Allah ya sa amfanin gona na ya kyau bana zan yi azumi guda ashirin sai ya mutu bai ba to shi wannan na bakance da ya alkawari zai yi wa Allah shi za a rama ko kuma ya ce idan matana ta haifu lami lafiya zan yi azumi guda goma to kuma matar ta haihu kuma bai yi azumi guda goma ba to kaga wannan bakance ne suka ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu walihu ana nufin azumin bakance suka kawo hujjojin su kenan wannan duk azumin da ba wannan na alkawari na bakance ba to bara a rama ba wani kaulin suka ce a'a ai annabi ya fito is very clear and precise man mata wa alaihi siyam wanda ya mutu ana bin sa azumi azumin ramadan azumin bakance duk azumi na dole da ake bin sa to a yi masa azumi don haka sai aka ce lalle azumin ramadan ma za a rama masu da ku ana bin sa bashi ne bai biya ba saboda me idan mutum bai da lafiya kam ramadan ta shigo ai ba an yafe mai azumin ba ne an ce kar ya yi ne sai ya samu lafiya ko to kuma bai samu lafiyar ba sai ya mutu to kaga ana bin sa bashi a wannan lokaci to shine suka ce a rama abin da ya fi dai kyau shine a rama masa din dan a fita daga sabani wallahu alam na'am na biyu mutum ne ya yi aure mutum ya yi aure a wani lokaci da kaga samari ya tashi misali ya gan budurwa ba a ba hankali
Na.
Sai aure rashin bincike daga baya ya bayyana mai cewa wannan gidan da ya shiga da gidan bidiya ne yaro ya tashi a matsayinsa na matashi yana neman aure bai yi bincike ba daga baya da ya shiga neman auren daga baya sai ya gane cewa wannan gidan ba akan sunna suke ba suna kan bid'a ne yana yin karar rabu da ita ko dai ita ne take kan bid'a ko gidansu ne suke kan bid'a ita da kanta na hanyar iyaye to ita da kan tana kan hanyar bid'a to anan gurin yana da zabi guda ɗaya ko biyu idan ya tabbatar tana son saboda Allah kuma ya tabbatar za ta bi abin da ya faɗa kuma ya gaya mata shi ga aƙidansa na sunna kuma ya ce mata idan ta zo gidansa na sunna za ta yi kuma ta yadda kuma ya gaya mata za ta rayu da 'ya'yansa akan sunna ta yadda to ya aure ta shi ya fi alheri ya yi jihadi ya tsamo ta daga kan bid'a da ya bari wani dan bid'a je ya da aurenta a ƙara ƙarfi cikin kaga wanda ya aure ta ai ina fata ana fahimta babu laifi zai iya aurenta amma in ta ce a'a ita tana kan batanta tana kan bid'anta ya je addinin sa na inata ta inata ya nasa lakum dinukum walidin to shi ma sai ya ce mata me lakum dinukum waliyadin ya kama gaban sa saboda bai kamata ka zo ka auro mace ta daura maka 'ya'yanka akan bata ba ka auro mace ta dora maka 'ya'yanka akan bid'a bai kamata ba ka kashe kuɗi ga wahala kuma ga sabon Allah bai yi ba yawwa musamman wannan lokaci namiji yana da ƙarfi yana da fawa ka kafa doka zaki zo gidana zaki ka zakin yadda bismillah ba zaki ba kama gabanki warai kuwa
gari da yi wa mahaibicin kanshi tambaya nan yanzu na tuna wai mai tambaya yake tambayan cewa akwai wani zikiri cikin zikirorin da annabi ya gwada ya nuna akwai wani zikirin da annabi ya ce in za a yi dole shi an kashe fitila an kashe light sannan a yi wannan zikiri
to babu ni a iya sani na abin da na karanta shi Allah da kake gani ko a duhu ko a haske ko a ina yana kallon ka kuma yana jin ka yana da biban namli al-sakhrati samma yana ganin tururuwa bakakirin da take tafiya akan bakin dutse in wannan dutse ne baki tururuwa karami baki yana tafiya Allah yana ganin ta yana jin motsin ta kuma wai in ka rufe ko ka kashe wuta ko kai wani abu baya kara maka lada kuma baya kara maka wani imani kawai ka yi abunka saboda Allah babu wani dalili a sani na ba inda aka ce wai a kashe wuta a yi zikiri a kashe wuta a kira Allah a kashe wuta a karanta Qur'ani mato ikai shi yasa na ce maka da ka banni na yi magana akan bid'an nan daga cikin illolin malaman bid'a ƙarya ƙarya malami sai ya zauna ya shirya ƙarya ya gaya mutane kurum to su daman ka san malam ba a tambayar su ba a tambaya in kai kana daga hannu ake tambaya sai a ce kayi rini shine bambancin malaman suna shi malaman suna duk abin da zai faɗa zai ce ku tambaye shi in bai da dalili ya je binciko bambancin suna da bid'a kenan to ku daina bari suna gaya muku ƙarya ba hujja irin wannan duk wanda ya faɗa daga hannu ka ce malam duk Allah akwai aya akwai hadisi in babu da ya kama kame kame ka ce kai ka kama gabanka da haka babu wani hujja babu dalili akai magana ta biyu tambayan wancan dan uwa din da yake cewa me yasa malaman bid'a ba sa cewa fa inna khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa sharru wa kullu muhdathatin bid'a to ai shi dan bid'a ne ya zai zo yi zagi bid'a ai ba zai yi zagi bid'a ba ai ba zai yi zagi kansa tunda ya san shi dan bid'a ne ya zai ce sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a da wahala sai dai mara kunya a cikin yan bid'a shi din da bai da kunya zai zai cije ya faɗa amma ya san yana kan bid'a ne da haka abin amsan ma is very clear a fili yake ba sa son su kuma tsarguwa suke yi yanzu kaga mun ce dan bid'a kaga mun kira sunan kowa ba ko to amma tunda sun san su yan bid'a ne sai su ta faɗa ai an zo an zage mu yayi ta zakin mu wallahi ba za mu yadda ba to na kira sunan ka cewa ne dan bid'a in ka yadda kai dan bid'a ne to da kai yake tun da kai ba dan bida bane kana jin ba dan bida bane suka ce a wannan wazin ba da mu ake ba shikenan to shine illa Allah ganar da mu ya dora mu akan sunna na'am tambaya ta uku ke ga
dangane da addu'a bayan a'ida da sallar farilla limami da mace addu'a na'am akwai sai ya ce wannan addu'a idan an idar da sallah jama'a addu'a kala biyu ne ake yi idan an gama sallah yana magana akan liman ya jagoranci addu'a bayan an gama sallah to bari in ɗauko muku abun from the root idan an gama sallah lallai akwai addu'a addu'a kala biyu ne ko in ce addu'o'i da aka ce a yi a sallah kala biyu ne akwai a cikin sallah akwai a wajen sallah tai muna da du'a'u ibada muna da du'a'u mas'ala menene du'a'u ibada ita ce addu'ar da ake yi bayan sallah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس wannan dai duk addu'o'in da ake son su da awaye ibada wannan duk musulmi idan ya idar da sallah yana yin wannan addu'a kuma shari'a cewa ta yi kowa ya yi shi kadai da kansa ba inda aka ce liman ya ce ku ce Allahumma anta salam wa minka salam ku ce astaghfirullah ku ce salatin annabi ku ce kaza ku ce kaza babu wannan idan kaga wani yayi wannan to ya zo da sabon addini ne daga aljihunsa bai da aya bai da hadisi kaji wannan abu na biyu akwai du'a'u mas'ala ita ce addu'ar mas'ala roko Allah ka bani lafiya Allah ka bani arziki Allah ka bani zuri'a ta gari Allah ka kiyaye ni da abin da yake damuna Allah muna neman jari Allah muna neman zaman lafiya Allah muna neman kaza wannan addu'a da ake a daga hannu ana kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza wannan du'a mas'ala sunanta wannan ana yin ta ne a cikin sallah ba a wajen sallah ba A- ana yin ta bayan tahiya ta ƙarshe ana yin ta a cikin sujjada ina fatan kuna fahimta a nan shari'a ta ce a yi irin waɗannan addu'o'i duk abin da za ka roƙa Allah ka buga shi a cikin sallah a sujjada ai ya mafi a cikin jakar sallah a tafi da shi duka abin da za ka roƙa ai duka na ce kowanne malamai sun yi saɓani nan kuma za a yi larabci a larabci za a yi koko har da wani yare zance mafi inganci wasu sun ce wanda ya iya larabci ya larabci wanda bai iya ba ya yi yarensa yaren da ka iya ka yi amma ka yi ƙoƙari ka koyi larabci ina fata ana fahimta mu ɗauke dukkan saɓani mu tafi to kaga kuskuren da malaman bid'a suke yi sai su ɗauko du'a'un mas'ala ɗin sai su kawo ta bayan sallah to bayan sun kawo ta bayan sallah kuma kuma sai su ce wai su za su yi maka yanzu wani wani wani a wata rana a arafat na ji yana yi don gane kuskuren da suke wannan addu'a'ul jama'i ɗin ya zo a arfa ne fa ya tsaye da su ya hana su yi addu'a sai daga hannu yana addu'a a arfa suna amin amin amin to ba sa jin larabci yana allahumma firli amin allahumma arhamni amin allahumma adkhilni aljannata ma'al abrar amin allahumma kaza duk gaba ɗaya lamirin addu'ar kansa ne wannan wallahi da kunne na naji wata jiha daga cikin jihohin Najeriya suna murna an kawo musu malami yana jagoranta su gaba ɗaya an gama addu'an arfan yana yi wa kansa suna amin an tashi ba su da komai to kaga wannan yana daga cikin kurakure ka kyale kowa ya addu'ansa manzo Allah ya sa sahabbai kowa ya addu'a to haka a bayan sallah sai limami ya zo ya daga hannu ya ta kaza kaza kaza yana yi duka wannan bid'a ne ba addini bane malam ka yanzu ka ji sai a ce sai ka ji an ce salati annabi goma goma kafin kai guda uku ya kafi ya shafi talatin da bakwai ana ko uku ba za ka yi ba zai ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu arba'in da biyar yana yin ɗaya biyu an gama kul wallahu kafa uku wallahi wani ko ɗaya baya karantawa wani ya ce attahiyatu lillahi ya ce wallahi malam har da tahiya kuma to bidiya ce malam kamar filin kwallo ne a yi duk wanda ya samu kwallo sai ya buga ya yi tahiya ya ce tahiya iya salihina ya rasa me zai ce a yi wannan wani ya ce ka duk wanda aka yi wannan ya dan saki hanya ne ba tahiya kuma to mala abin da zai baka mamaki wani cewa ya kiran sallah gaba ɗaya da yi kiran sallah ba kaga wannan shirme ne to duk wannan abin da suke yi ku yi haƙuri an saba a masallatan gargajiya iyaye da kakanni duk haka aka tashi ana yi amma dadewa ana yi baya mai da abin ya zama addini ya zama shari'a kawai mu yi abin da aka ce mai ina fata ana fahimta da haka mai daidai idan an idar da sallah kowa ya nasa shi kadai kowa ya iya abin da Allah ya hore masa an fahimci wannan to Allah ya ganar da mu na'am to iyakan tambayan duka kenan a karin bayani a cikin maganan malam kamar yadda malam ya ce addu'a almas'alan nan ana yin shi ne a cikin sallah wannan shi ne abin da almajiran sunna da dama an sani haka shi dai killatun kalila ji bumbas a cikin zancen shi ya ce lokacin da kai addu'a kai addu'a kai addu'a bayan tayya kenan ka gama koman tayya kai salatin manzon Allah kai addu'o addu'o'i don abin da ka fadi duka in ji bin bazi ya ce bai taba fadi wannan addu'a bayan ya kare tayya ba shi ya gan biyan bukata hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun kaga wadanga duka ana fada shi ana fadi shi ne a lokacin da ake cikin sallah eh, ake cikin sallah ba idan da sallah ba sannan ai sallama to amma kamar yadda malai ya faɗi gargajiya ne mu duka mun tashi ana sallama salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah na annabin da ya nuna a yin nan bayi salu ala nabi karim ko ba haka nan bane ana sallama gaba da yano kai Allah ni dai Allah ya jarabce ni wallahi nan kan kuma haka Allah ya jarabce ni wallahi nan haka leftina kadiriya nan haka tijaniya nan haka bomb da kanshi wallahi malam take biyu biyu fa to ubangijin Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon bin gaskiya an je mun je hajji wannan shekara ina ah, dauran da muka yi da su malam muka yi dauran mun gama wallahi karatu ne na musamman akwai wani malami guda wanda yake mun fito gana ga mun san shi shi dai ba mai wazi ba ne irin maluman da ake zuwa dai a yi roko-roko a kawo kaji da raguna da mene da sauransu shi ma dai ya zo hajji kuma ya zo da niyan wu ya zo ya nuna ma alajai tau'iya shi da mu je daura na biyu ba- wanda kabilar hajjin da muka yi tare da su ma- eh, dokta sai muka gayyace shi shi ce a ina shi na nuna mai o ga wanda muka yi wa jiya ga shi nan don nuna mai ce a ina aiko da larabawan ga ku anyan ku guda anyan mu daban-daban ne shi na ce aikin hajji dai batun shi muke yin daji a yi ya ce a ina wallahi malam fufana anyan ku daban-daban ne a inda muka kai nan mun kai nan muka san kaman wallahi to shi dai ku adi ya fi muna dai muna dai burgani amma karatun da ta bangaren ku ake samu wallahi mun kai mina Mala Salman yana jagora da su Malam Lamin da mu dukan mu dai maluman da muka je mun kai 45 da mata kaman biyu muka fito muna duban haima haiman nan da saka maluma cikin khiyamin nan duka saboda a dunga tau'iya Dokta mun kai wani haima guda kaman ka san shekaran ga malami guda yana rike da haima guda biyu mun kai wani haima muka kai kowane haima sha tambaya akwai wani malami nan ga inda yi masu waɗanda ke cin haiman nan suka ce eh ya ko malam shi wane ne a ok to shi dai malam ka- ka saura nan gaba da haiman ka kenan kai musu tau'iya muka kai wani haima man salman ne tambaya akwai wani malami nan ga she mutane da ke wurin suka ce eh to ma ko to dai ba mu gane ba dai to kaman malami ne wallahi. kuma na san shi nan gana ga malami na san shi nan malam- ga ma- malami ne yana da'awan malami ne bayan mun kama an muna wucewa sai yan haiman nan suka fito suka biyo mu suka ce malam mun gaba ku da Allah saboda Allah ku kamu na malami shi malamin nan shi ba irin malamin ga- shi yana zama ne shi bai magana shi bai magana tambayan ma muna tambayan shi ya da mu yi ihramu bai magana wai ya shiga halwa haka yi gaira alaje wai ya shiga halwa ta ka ba mai tambaya karshen magana jama'a muna gode ma dukan ku baki dai da zuwan da kuka zo kunan tare da mu insha Allahu nan zuwa bayan wata biyu uku fudu da ikon su Allah muna da dauran da damu yi nan tare da Dr. Abdalla Gadon Kaya wannan zuwa ne musamman ba irin zuwa na gudu-gudu ba wannan malam ya zo ne da su Dr. eh, Sheikh Abdalla Nazir da shi malam Ibrahim Khan na Kenya an zo ne musamman saboda conference da muka yi jiya jazakumullahu khairan musamman musamman ah, Sheikh Abdullah Nazir ubangijin Allah ya saka mai da alkhairi wannan matashi Allah ya saka mai da alkhairi wallahi yana kokari ina mamaki da batun shi Allah ya ba kowa irin shi eh kuma kun san kamar yadda manyan mu inji Sheikh Umar ya ce dawa bai tafiya shi da dawa eh dawa yayi tafiya yayi kyau shi da da'awa taka shine farkon karatun malam da'awa yana da kyau a ce mutum kana da abin annunka arziki ci da shanka ba shi karkashin kowa ba kawa ba wani gwamnati inda gwamnati ma kana nan karkashin mibi shi ne ka je ka yi karantarwa ka yi lecture ne ka yi mudarrisi ne ka karbi albashinka aikinka kai aka biya ka amma ba kana zanne ku kuke ma gwamnati roko ba ku ne waɗanda gwamnati ake kiran ku zo ku yi saukan kurani kowane daren juma'a da makamancinsu a'a taka sidna abubakar siddiq yana shiga kasuwa ya sadda yadi aikinmu kenan saidina umar ya shiga kasuwa saidina usman shi ma a- shi business tycoon ne eh shi business tycoon ne 40 fita containers yake zuwa saidina ali da karfin da allah ya bashi yana shiga ya aza kaya ke kuma yau maka ji kuma ka duba wani ne ali daga baitin nubuwa wace ce wace ce matan saidina ali the princess of islam ikon allah the princess of islam shi ne mijinta ke idan a maina shiga kasuwa ya aza ku tuku bayan shi kana kana kana zama kana bis kana wawanci wawanci kana bi baka baka fita ka yayi ki 24/7 kin san ataya har a baka sarkin ataya saboda Allah malam kishki ke ba mu labari ya ce wani yayi tuba wani yayi tuba sabu sabun musulunta ya musulunta kaman goshin lasar yayi wanka dai magariba na kai aka shigo masallaci an saya masallaci aka yi sahu liman ya karanta fatiya mai kyau yana gairil magdubi alaihim waladdallin aka ansa ami shi alwallan liman ya bata isa alwallan liman na batawa gaba da shi liman ya juye da liman ya juye shi shi sabon munnan shi ce da bi an yamin kwana mika ya kuma ira ofis malakaji kaji yare da rai da liman ya juye zai kalle mutane ya ja wanda nisa sai ce ba ni kaɗai na fari amibu ko kuma ya fari hada wal ilmi inda Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad kowa ya samu hankuri da mu nemi albarkan addu'a na matafiyi taka da mu sa malam yayi muna addu'a saboda muna da yakini nahsibuhu kadhalika wala nuzakki ala Allah ahad ubangijin Allah sa addu'an shi zama karbebbe don annabi ya ce addu'an matafiyi karbebbe ne insha Allah
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل استر أوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به بارك الصالحين duk wanda ya zo wannan guri Allah biya masa bukatarsa Allah ya fiye kowa kurakuransa Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu da mu da iyalanmu da matanmu da yan uwanmu da danginmu da kowa da kowa namu muna fatan Allah ya sa albarka wannan ƙasa ta Ghana Allah kawo alheri wannan ƙasa Allah kiyaye dukkan fitintinu Allah ya bada lafiya zaman lafiya Allah ya ƙara muku yawan arziki Allah ya ƙara muku yawan lafiya zaman lafiya Allah ya kawo alheri da albarka Allah ya kawo ilimi Allah ya fada da wannan ƙasa da alheri abinda Allah ya jarabi sauran ƙasashe na Afirka na fitintinu Allah ya kiyaye wannan ƙasa ta Ghana Allah ubangiji ya kare ta da dukkan tashin hankali da daga cikin fitina da dukkan rigima daga dukkan wani abu da zai ta muku da hankali yan kasuwan ku Allah sa musu albarka malaman ku Allah musu albarka shugabannin ku Allah musu albarka ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya kasan mu Najeriya tana fama da matsaloli na tsaro ku yi wa Najeriya addu'a Allah kiyaye fitina musamman arewa daga cikin kasar kan arewacin kasar ana cikin tashin hankali an kashe waɗancan an sace yara an sace mutane an harbe babban soja an yi kaza an yi kaza labarin bai da daɗi a cikin waɗannan kwanakin muna fatan allah ya bawa najeriya lafiya zaman lafiya allah ya kare dukkan fitina a wannan ƙasa kuma duk waɗannan fitintinu da suke faruwa allah ya tona asirin masu yin su allah ya tona asirin masu yin su allah kada biya musu bukatun su allah ka sa su bari mu huta allah ka sa su bari mu sha ruwa allah ka sa su bari mu yi addinin mu allah ka sa su bari mu yi kasuwancin mu ya allah in sun shirya ka barar idan sun shirya ka rushe ya Allah ka taimake mu ba don halin mu ba ka agaza mana ka yalwata mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum masha Allah